بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما هيك يا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkamu da sake saduwa a daidai wannan rana da muke cikin karatu a cikin mukaddima ta malam mai risala mukaddima da ya keɓance ta domin yin bayani a aƙida ta magabata in ba manta ba mun tsaya wata sati a magana akan gami da cewa ubangiji yana da hikima a dukkan ayyukata aikatansa da kuma dukkan shari'o'insa da yake shar'antawa insha Allah yau ma za mu ƙara yin matashiyanmu sannan kuma sai mu ci gaba da sharhin abin da ka iya biyu baya amma kafin nan akwai yar lokaci da za mu yi insha Allah ko da na minti uku ne ko hudu a yanayin da aka kasance ana yawan magana gami da sahu a masallacin nan ina ganin ya kamata mu duka wato mai da hankali wajen yin sahu sahu wato sahun farko din nan ba karbin fa'ida ce yake da shi ba ba kuma akwai daga cikin malamai masu ganin in ka yanke sahu kana da sallah amma da yawa akwai wanda ba su gani kuma baka da sallah din kuma wannan shi yafi karfi ta fuskar dalili manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata lil munfaridin khalfa as-safi wanda haka nan yake sahu shi kadai yayi sallah a bayan sahu to bai da sallah wannan ana magana ya shigo masallacin sai yake shigowa cikin sahu ya sa sallah da shi balle kuma haka nan yana ji kiri da mazuru ma tsaya a waje gashi yana ganin cikin masallaci bai cika ba ko kuma yazo sai ya ga gashi sahun farko bai cika ba ya je sahu na biyu ko ya ga sahu na uku bai cika sahu na biyu bai cika ba ya je sahu na uku duk wannan kaga akwai razani mazala cewa ya la salata liman faridin khalfa as yace babu sallah to kaga waye sai ce maka akwai sallah bayan mazala yace babu sallah lalle ya kamata a rika kulawa da Allah a sha'anin addini shi addini wato nasiha ce dole a yi majuna nasiha in liman ya ta magana cewa aje sahu aje sahu aje sahu yana wato so yake a gudu tare a tsiyar tare ba wai wani tsabar wani matsawa ne yasa ake gaya mutane a sahu ba shakka babu idan aka yi sauto za a fi samun kamala a sannan sannan kuma za a fi samun haduwan kai da haduwan zuciya din shi kansa Allah ta'ala ya hada kanmu mala yace thumma khatama ar-risalata wan nidharata wan nubuwata bi muhammadin nabiyhi sallallahu alaihi wasallam sannan Allah ta'ala sai ya cika manzancinsa da gargadinsa da kuma annabta bi muhammadin da annabta annabi muhammad نبيه النبي صلى الله عليه وسلم فجعله آخر المرسلين سي الله يسن ياشي كرشم منزلي بشيرا ينا مي بشارة غميداء ونذيرا كما ينا مي غرغدي غوان ديكي سابان الله وداعيا إلى الله بإذنه كما ينا ين دعوا إذوا كتفركين الله لإذن انسا وسراجا كما ينا ينا أمتين فتلا شما زان الله غمومني منيرا كما مي حسكا مسو تفركي wa anzala alaihi kitabahu alhakim Allah ta'ala ya saukar mishi da littafin sa mai cike da hikima wa sharaha bihi dinahu alqawim Allah ta'ala ya haskaka addinin sa miƙaƙe ta hanyar aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hada bihi siratal mustaqim kuma Allah ta'ala ya shirye da bayi zuwa ga tafarki madaidaici ta hanyar da'awa da kuma aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala malaka cewa wa anna sa'ata atiyatu kuma lallai ran tashin kiyama mai zuwa ce la raiba biha babu wani kokanto gami da zuwanta wa anna Allah yab'athu man yamut kuma lallai Allah zai tada matattu kama bada'hum ya'udun kaman yanda ya kage su haka za su dawo da jikinsu da rayukansu baki daya anan a idan an lura malam a yar waɗannan banganu da muka karanta nashi duk da haka yana wato yana wasu maganganu yake cewa manzan Allah fitila ce manzan Allah wato yana haska kama al'umma wato yana musu bayanin addini kuma qur'ani wato littafi ne mai cike da bayani wato akwai wasu abubuwa da yace yana da kyau cewa kaza hanya ce madaidaiciya kaga kamar ka ce yana da kyau ne a bita to wannan shi ake kira at-tahsin wa at-takhbih kace kaza yana da kyau kaza bai da kyau kaza yana da kyau kaza bai da kyau tunda manzo Allah ai idan yazo cewa yake yi a zo abu tafarki majalisi kaga wannan yana nuna cewa lalle akwai tafarkin tun farko shi kawai ake sa shine yazo ya ce zo ga hanyar na zo ku to idan ko idan ko akwai hanyar tun farko to akwai matsalar da take da alaka da abin da muka karanta a baya na cewa da abin da Allah ta'ala ya yi da hikima to akwai wata masala yar kankanwa ita ma da take da alaka da wannan masalar ita ce ake kirta at-tahsin wa at-taqbih al-aqliyani cewa kaza yana da kyau kaza ya kamata a yi kaza akwai alkhairi a ciki shin hankali zai iya riska ko da ko da Allah ta'ala bai saukar da da Qur'ani ba ko da Allah ta'ala bai aiko manzanni ba kaza ba yi da kyau kaza a daina yin shi kaza mummuna abu ne hankali zai iya riskan wannan abun ko da Allah ta'ala bai aiko manzanni ba balle kuma ya saukar musu da littafi wannan matsala ita ce ake kiranta at-tahsin wa at-taqbih al-aqliyya ne kusan kamar yanda na faɗa reshe ne na wannan abu da muka karanta a baya duk wanda kaga ya saba a wannan babun ya saba ahlus sunna wal jama'a to kuma anan ma shi ma ya saba abinda su ahlus sunna wal jama'a suna cewa akwai at-tahsin wa at-taqbih al-aqliyya ne kamar ka ce merit and demerit of things haka haka muke faɗa ko da turanci ka ce kaza na da kyau kaza bai da kyau to wannan kawai kawai da hankalinka zaka iya riska ka gane ko da shari'a bai zo ba ko ko ba zaka iya ba ahlus sunna wal jama'a suna cewa akwai abubuwa da suke abun yabo ne a hankalce ba wai sai an jira nasi ba ai zaka ji wani lokaci ana cewa ai ko da baka ji baka san addini ba ai ka san dai bin iyaye abu ne mai kyau a hankalce so wannan wani abu ne da hankali zai iya amsa shi sa qur'ani idan ya tashi sai yake buga mana wato yake buga mana wato wato misali da hankalinmu saboda kamar yadda zina zina ƙarya zalunci wannan ko babu Allah ta'ala bai saukar da aya ba kowa ya yi da cewa ittifaki duk al'umma ba ba al'ummar da take halatta ma al'ummanta ta ce ku je ku ci zalunci abu ne mai kyau in dai ba abun ya lalace ba amma dai za a samu al'umma za ka ci suna cewa kai gaskiya kai amana kar kai zina kar ka shagiya wato su a karan kansu waɗannan abubuwa abubuwa ne masu kyau abubuwa ne masu kyau amma hujja a zo a kafa maka hujja a yanke maka hanzari hanzari wanda zai ke in daga shi Allah ta'ala zai maka hukuma to sai kuma shari'a ya zo wannan shine wato manhaji na ahlus sunna jama'a cewa abubuwan nan abubuwa ne masu kyau amma ubangiji ya ba da lada ko alhaki ko kuma ya ce zai sa aljanna ko wuta to wani sai shari'a ya zo wannan shi ne manhaji na ahalus sunna wa jama'a a sabanin haka zalika bautar zira da karramiya sabanin asha'ira magabatanmu asha'ira magabatanmu su abin da suke cewa duk abin da ka gani yana da kyau to shari'a ce ta ce yana da kyau amma in ba ta ce yana da kyau ba to bai zama mai kyau ba su abin da suke zan su ce yanzu wanda ya tun a jahiliya bai taba yin ƙarya ba shi wannan ba sunan shi ya kyauta ba kwata-kwata a su a ma'auninsu wasu da shari'a ne zai ce mushi ya gaskiyar nan abu ne mai kyau shi ke sai zama in ya yi gasan ya kyauta to kaga wannan ba shi ne wato manhaji na daidai ba shi manzo Allah daga cikin wato abinda ya tambayi Qurayshawa da yanzu zai ga musu fara musu da'awa ce mushi suka yi ce musu yayi idan na ce muku akwai wato makiya za su zo su far muku za ku yadda sai suka ce mashi ma jarrabna alayka kadiban ai baka taba yin ƙarya ba kace a kaga ce ƙaryan mummuna abu ne kyautatawa din kuma abu ne mai kyau haka zalika yayin da yazo ya sami ya fara samun wato wahayi daga jibril ko da ya fara ganin jibril da azaru hira ai da ya rugo yazo wajen wajen khadija ai gaya mushi take yi ubangiji ba zai tabar da kai ba saboda kana yin alkhairi kana yin zumunta kana yin kaza to wai kaga tunkan wato shari'a ta sako dama can waɗannan abubuwa ne masu kyau to zuwa sha'ira kuma sama gare su shi wato shugaban nasu abu hassan al'ashari duk da kamar da muka gaya shi wanda dan akidu da yawan ya dawo amma dai wani ya daga cikin abin da ya saura bai dawo ba ya faɗa a cikin sa'atu ahli tsaga suka ce wa ajmaru ala anna al-qabiha min af'alihi khalquhu ma nahahum anhu wa zajruhum an fi'lihi wa anna al-hasana ma amarahum bihi أو أو ندبهم إلى فعله أو أباحه له yake cewa wai ahli suna sun ijma'i cewa abu mara kyau wato min af'ali khalqihi sai da a samu abu a cikin aikin wato halittunsa shi Allah ba a dangata mishi aiki mara kyau wanda kuma wannan haka ne to amma shi inda ya magana inda ya zama bai daidai ba sai ce wa annal hasana ma amara bi wai abu na zama mai kyau ne kawai idan shari'a ya ce abu ne mai kyau kaga wannan ba daidai bane abu yakan zama sharri ne idan idan wato Allah ta'ala ya ce sharri ne a cikin wahayi wato ba ba kawai a hankalce ba ya kafa hujja da ayan wa ma atakum rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu to kaga yanda wato wato kungiyoyi na mata suke za a maka hujja da ayan ne da qur'anin dai amma kuma kowa zai fahimta ba irin ta magabata ba shi sa ka rika wato yi kanka da baibayi idan ka karanta qur'ani karka fahimta a karan kanka in ka karanta sunna karka fahimta a karan kanka akwai sahabbai akwai kafin su ma manzon Allah yayi tafsiri akwai bayan manzon Allah akwai sahabbai magabacin da daukacin su duka kowanne sun yi ijimai akan yadda suke fassara wato nasoshin shari'a akwai tabarki da suke bi to idan baka bada tabarkin ba kaga ba za ka ba za ka yi daidai ba wanda wannan hujjar da yayi wa ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu ai haka ne da abinda manzo Allah ya zo da shi mu amsa abinda ya hana mu kamun mu hannu amma wannan ba ai baya kore cewa abinda manzo Allah ya zo ya gaya mana to dama can abu ne mai kyau dama can a hankalce idan ka duba bai kamata a yi ma'alla shirka ba dama a hankalce idan ka duba to ya kamata a yi gaskiya dama can a hankalce in ka duba bai kamata a yi karya ba dama can a hankalce in ka duba bai kamata a yi zalunci ba to wannan shi shi ne abin da su alhassan ash'ari abu alhassan ash'ari shi yake yake cewa shi alqabihu shine mastaqbahu shari wal hasan ma hasanahu shari wai sai abin da ya zama shari'a ya zo ya ce wannan abu ne mai kyau shi ke ya zama mai kyau in shari'a bai ce mai kyau bane to kaga wai da ni da kai da muke yi ba wanda ke da wani hujja ta hankali to kaga wannan duk ba daidai bane wannan ba daidai bane abinda kawai ahlus sunna ke faɗa shine azaban da ubangiji zai yi da kuma ce akwai lada ko akwai alhaki to ubangiji sai ya aiko musu hujja sai ya aiko sai ya aiko hujja daga daga sama wato sai ya yi wahayi ma wani a cikin mahalukai ya ce ka je ka isar abin da kina to a nan ne ubangiji kuma idan wanda bai yi amfani da abin da ya umarni ya mashi umarni ba sai ya zama na wato ya ya ya ya fandare kuma ubangiji zai masa zai masa wato wato hukuma dalili akan haka shine Allah ta'ala ya ce wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula wato azaban da ubangiji zai yi sai ba zai yi maka wannan azabin ba sai ya aiko maka da wani mai maka gargadi mazala yana cewa aka ce ya ce lukunzira kun bihi wa man bala in muku gargadi da qur'ani da kuma wanda qur'ani ya kai zuwa gare shi to kaga a zaka zama baka daidai bane ko kuma wato wannan abin da kai zaka samu alhaki idan ya zama an shari'a ya zo maka amma baka amfani da shari'an ba kisa manzo Allah yake cewa na rantsi da wanda rai nake hannunsa ba wani wanda zai ji labari na daga cikin yahudawa ko nasara sannan ki imani da ni sai ya shiga wuta kaga sai ce sai ya ji ni sai ya fahimci cewa an aiko ni wajensa da da kawai zai je wani wani wani isolated environment haka ya zama shi ya riga ya kadaitu wannan wannan da'awa da bai kai masa ba to bai zama bai zama hujja ta isa masa ba saboda idan aka yi haka to zai zama yana da hujja wajen ubangiji kenan kuma ubangiji shi kuma shi ke da hujja isasshiya ba wanda sai zo ya kafa mishi hujja idan aka samu a cikin wannan al'umma ko kuma al'umma da suka zo kafin kafin mu an samu wani mutum ɗaya ɗaya kun mutane da suka rayu kwata kwata ba su suka tsare ta daga asalin hujjar Allah ta'ala to Allah ta'ala ba zai kafa musu hujja da wannan abin da ya saukar ba saboda su bai ba su wannan hujjar ba kamar mahaukaci misali kamar wanda ya rasu wato kafin ma ya falaga ire-iren waɗannan wanda ko kuma wanda ma shi kawai ya je wani gari ko wani wani wata tsibiri da ya tashi kawai bai taɓa sanin wato da'awa daga daga wurin Allah ta'ala ba to Allah ta'ala ba zai kama shi da alhakin yi mushi shirka ba in ya mushi shirka abinda zai yi shine zai kuma jarabta shi a ran tashin kiyama eh da can yana aiko masa manzanni yana aiko ma mutane manzanni to a wani lokacin ubangiji shine aiko kansa eh zai zai yi mushi magana ya bashi umarni in ya ji to ya ji in bai ji ba to wa in tanjimin ha tanjimin zai azimin zai azimatu malamai in ka tsira to ka tsira in baka tsira ba kuma to ubangiji shi ke da hujja isasshiya Allah ta'ala ya sa mu ci jarabawa saboda haka wato manhaji na ahlus sunna kamar da kuka ji mun faɗa shine wato gaskiya da amana wannan abu ne mai kyau a hankalci ko shari'a bai zo ya maka magana ba amma shari'a idan ya zo zai mai shi da wannan abu ya zama ibada idan kai za a baka dada haka zalika ƙarya cin amana abu ne mara kyau zina abu ne mara kyau amma idan kana yi shari'a ya zo ya hana ka ka kuma ki hannuwa to za a baka ɗaki wannan shine manhaji na ahlus sunna ina ji wannan abu ne mai sauki amma za ka yi mamaki yadda kuma bai a ce a wasu daga cikin magabata yanzu abu hasan ashari duk zuzurutun hankalin da Allah ya bashi wato shi daga cikin uqala'un nasi Allah ta ya bashi hankali amma kaga irin wannan ya ya fadari a wannan abubuwa shi sa wato in kaga ka ka shiri to Allah ta'ala ne shi da kai in kaga baka shiri ba to akwai na ba zuciyarka saboda shi ubangiji ya tabar da kai Allah ta'ala ya mana tawfiki to yau za mu shiga kuma wani sabon wani sabon wato wato kunshi da umanan zai mana mala yace wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha lallai wato ran tashi kiyama mai zuwa ce babu kokanto gami da zuwanta wa anna allaha yab'athu man yamut kuma Allah ta'ala zai tada matattu kama bada'ahum ya'uduna kamar yanda ya kage su haka za su dawo a wannan Allah ta'ala malam ya dauke shi daga maganar Allah ta'ala يوم نطوي السماء كطي سجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين الله تعالى yake cewa yanda wato kama bada'na awwala khalqin nu'idu yanda muka kage halitta a farkon al'amari haka za mu mai da shi Allah ya ce wa'adan alaina wannan alƙawari ne a wajen ubangiji yana bin kowa bashi bashi rantsuwa ne wato yace wa'adan alaina yace alƙawari ne a wajen mu inna kunna fa'ilin tabbas wallahi sai mu aikata haka washe mun Allah ba shi rantsuwa amma ubangiji yake cewa lallai zai tada matattu zai tada matacce ya dawo kamar yanda ya kage shi a baya wato idan aka ce kamar yanda aka kage ka a baya ba ana magana cewa zaka dawo da jikinka da ruhinka zaka dawo da duk wani abu da da can a duniya ka same shi zaka zama baka da shi daidai da wani abu wani zane aka maka wani tabo kai wani ciwo kai zaka tashi babu su ubangiji zai dawo da kai sabon halitta farko yadda ya halicci ka baya haka ga wannan wato Allah ta'ala tabarakallahu asma'ul khaliqin kuwa Allah ta'ala yana cewa wa'buduhu mukhlisina lahu din kama bada'akum ta'udun ku bauta ma Allah shi dai ku tsanta mushi addini kamar yadda ya kage ku haka zai dawo da ku Allah ta'ala anan yana cewa lalle zai dawo da halittu ya dawo da su kamar yadda ya kage su a farko akan kuma diri da suffa da ya halicce su yadda ya halicce su a duniya anan ya shafi alhashirul jismani da alhashirul arruhani alhashirul jismani shine ana dawo da jikinka jikinka shi kanshi wannan zai dawo sannan kuma alhashirul arruhani shine ruhin shi ma za a dawo tare da jikinka su dawo a lokaci daya wannan shine abin da zai faru ba wai za a dawo da jikinka ne ba abuwa za a dawo da wani ruhinka ne banda jikinka ko a dawo kawai jikin naka ya zama wani sabo za a maka ba wanda aka halce ka da shi a baya ba kama bada'na awwala khalqin nu'idu aka ce yanda aka halce ka za a dawo da kai eh wato wannan wani lokaci yakan daure masu duk yan tabi'u na rai wato yakan daure musu kai sai su ce to ai yanzu yaya za a yi yanzu yaya za a yi ai yanzu idan kare ka rasu ka rasu an je an binne ka ka zama kasa wataƙila ma ka zama carbon in ka zama kama ne ka je wani bangare na jikinka ya zai ya ba wani tsiro guziri wani taki ya zama watakila ya zama ka zama takin watakila da aka zo aka dan aka dan wato hahaƙe wasu wurare an taɓa wani jikinka shi ke aka je aka taki da shi a wani wuri ya zama masara masarar nan wai haƙiƙa ni fa kai ne ba idan aka ci kuma wani ina ya ci zai rayu da wannan abu da shi kuma zai taimake shi ya zama ya haifar da bani da zai ƙara haihuwa da shi kaga ba ana ta dan waken zagaye ana ta abin da suke kira da incarnation ko wani abu makamancin haka to wai idan aka tashi za a dawo da da da matattu to na biyun za a dawo da shi ko na kun ko na hudun ko na biyar ko na ashirin ko na ɗari ko na dubu su abin da suke cewa kawai akwai unity of sense kawai ayan halittun nan duka ai abu ɗaya ne saboda haka kai din nan yanzu idan ka koma ga Allah yadda suke faɗa wato ai yanzu jikinka zai ƙara zama kutsa ta ci wani bangare sannan wani bangare kila ya zama takin wani takin wani abincin wani wanda kai ne kuma aka ci ba wai su suna cewa kai ne aka ci suna cewa wai kai ne aka ci saboda haka idan aka tashi za a dawo ba shi an sake haihuwan wani da jikin ka kai da wani bangare na jikin aka sake haihuwan wani tunda sai da ya ci ya samu guzurin da ya samu lafiya ya samu mani shikenan ya je ya taki matarsa shikenan aka haihu wani sabon da kai ne da ya ka zo ka shiga akai wannan abubuwan kaga wannan wannan mummunan magana wannan koda ma koda musallama duk mun yi riga mun ita baki cewa ba Allah ne halitta kowa ba shi mai shi dutsen da wace ce da wace ce da wace ce ba Allah ya halitta ba to kuma sai in ya dawo da mu kuma sai ya zuba ya gare shi bayan da ta mu shi yayi mu dinda abu bil ittifaq idan za ka yi tasassul tasassul na baya wato ka yi baya ba kai gaba dole da wato da da iyayensa su ma iyayen da uba da iyayensu to idan ka koma dole a samu guda ɗaya ne wanda shi bai da iyayen wanda daga shi shine dai farkon halitta to ubangiji wanda sun guriya gani ya halitta tun da ya halitta to kuma ai dan ya kuma sake dawo da wasu halittu irin wannan abu ne mai sauki a wajensa to amma duk da haka zaka gani akwai daga cikin fadararru da suke fadarewa a wannan babin za mu karanta tiren tiren a hankali mu kawo aya nan tiren tiren a fahimta mu abin da muke ahadu suna jama'a shine wato da jikinka da ruhinka tare za a tashi duk wani abin da ka yi shi a duniyan nan in a duniya ka yi shi ko zane ne sunansa ko tabo ne to ba fa za ka gan shi ba za a dawo da shi farkon al'amari wato maza Allah yake cewa ta zoban mutum kaciya da aka masa to sai ta riga ta haɗe wannan abin da aka cire na fatan sai ta dawo ina wa zai ga wani inda wani fatan shi da aka cire take amma ubangiji ce sai ta dawo sai ta dawo Allah ta'ala na eh a ba da jariri zai dawo cikakken mutum babba cikakken mutum babba kammalallarsa zai dawo gaskiya ne za a dawo da za a dawo da mutum yara za a dawo da su yara in fact ma dai ai har har abin da ake cewa to ba za mu kira shi plastic surgery ba amma dai ubangiji zai zai yi ma kowa pedal beating za a gyara kowa a gyara halittarsa za a sai mun yi tsawo tsawo irin annabi adam insha Allah za a kai kowa ya dan kara da shi yanzu kaga al'umma suna ta raguwa suna zama wadanni amma za su je tsuru hudu su tura zira'a zira'i 60 haka za su dawo kuma kuma kamar irin na annabi adam ko haka wa zai shiga kuma a cikin kama mai kyau cikin haske da bankaye haka wa zai shiga aljanna Allah ta'ala ya sa mu na ciki a kafirai suka tambayi sun yi sun yi mamakin manzala da yake cewa za a dawo da kasusuwan mutane da kuma wani abubuwa na jikinsu bayan sun rijittige to sai ubangiji ya ce ya ba su amsa a cikin sautin qiyama a ya sabul insanu allah na jama'a idama shin mutum yana yana riya cewa ba za mu tattaro kasusuwansa ba allah ta ce bala qadirina ala an nusawiya balada yace ga ya mishi ba haka wannan riyawan nashi take ba muna da ikon mu dawo da hatta gyafa na yatsinsa ka san dai yatsa kusan kowa da nashi hatta zane-zanen da ke cikin yatsa kowa da nashi amma ubangiji yake cewa shi kanshi wannan abin sai ya dawo shi to in aka cira dawo da karamin abu to ina ga babban abu kaga wannan min babu aula Allah ta'ala yake cewa duk wanda ya mutu ya zama ya rijiddige ko ya tsufa to ubangiji zai dawo da wato kasusuwansa zai kuma dawo da da wato yatsinsa sannan kuma akwai abin da zai ƙara nuna maka wannan shine akwai kisan wannan bawan Allah da ya wuce wata alƙarya أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على أروشها قال أن يحيي الله هذه بعد موتها فأمته الله مئة عام ثم بعثه Allah ta'ala ke cewa aukan nabi marra ala qaryati ko ka tuna musu ka ba su labarin wanda ya zo wucewa ga wata alƙarya wa hiya khawiyatun ala urusha wannan ta zama kufai ta zama kufai ba a jin labarin ta ba al'umman ciki babu babu su kuma ginin mai babu su ko kuma ginin ya zama wato kufai babu wasu alamar mutane sai yake cewa an na yi fi hadhihi Allahu ba'da mawdiha shin wai yana ta'ajjubi ne yana mamaki ba wai yana ta'ajjubi ne ko ko ta ya ubangiji zai dawo da wannan alƙaryar bayan ta mutu bayan wato babu su baki daya fa amata Allahu ya ta'ala sai Allah ta'ala ya kashe shi shekara 100 sun ba aka sai dawo da shi da ya dawo da shi ya dawo da shi ne jikin shi ko ba da jikin sa ba to yanzu duk wanda ce ba da jinsu za a dawo da shi ba yanzu ya kaita qur'ani ga kuma abin da ya bada qala kam labita so adadin shekara nawa kai ko adadin kwanaki nawa kai sai yake cewa qala labitu yawman aw ba'da yau ko dai na yi ni ko na yi rabin yini ka fadu ba gari ya shekara dari amma yana cewa ya yi ni ko rabin yini qala bal labita miyata amin yace ka wato wanzu shekara dari ne wa banzur ila ta'amika wa sharabika lam tasanna ka du kai duba zuwa ga abincinka da abin shanka bai canja ba a shekarar nan bi tsami ba abin shanka bai lalace ba lam ta sanna kenan wanzur ila himarika kuma kai duba zuwa ga jakinka abin hawanka walina ja'alaka ayatan lin-nasi kuma mun yi maka haka ne saboda ka zama aya ga mutane kai ma shekara 100 ba wanda ka sani wanda zaka zo ka ci da shi mai ina a ransa in dai ba jariri ne ba a Allah ta'ala yake cewa wanzur ila al-'idami kayfa nushidha ka duba zuwa ga wato wato kasusuwa yanda muke dago kasusuwan daga kasa bayan sun rijidige su zama kasa muke dago su kasa sama mu hade su zama su zama mutum shine kayfa nushidha thumma naksuha lahma sai ya gama tashi wannan kashin sai mu sake tufatar da shi da da wato tsoka falan ma ta bayyana lahu yayin da haka ya bayyana masa qala a'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadir yake cewa lalle yanzu na yana da yaqini wannan ilmin wannan wato da ta ilmi yake da shi wata kila amma yanzu ya samu haqqul yaqini eh ko ya samu aini yaqin ya samu wato gani na ido yaqini na ido yace lalle yanzu na samu yaqini cewa Allah ta'ala ya dama yana da iko akan komai yanzu kaga wannan ana magana an dawo da jikinsa da shi wato ruhinsa bal a gabansa kuma kar ma ya ce wai ko ai masa wani abu a gabansa sai ba dawo da jakin ba sai da ya dawo shi lafiya lau sai ya gani gashi a lokacin ana hada kasusuwan jakin nan aka sa masa nama aka kuma tayar da shi ya aka kuma gaya mishi ga abincinsa ga waye ga waye ga waye bai canja ba to kaga ubangiji zai iya yin komi zai dawo da mu ne da jikinmu da ruhinmu wannan duk wanda ya karanta haka duk wanda ya karanta haka to ya karanta ya karanta Qur'ani kuma ya ya fita musulunci wannan kace Allah ta'ala ba zai dawo da mu da jikin mu ba to kafirci ne fita ne daga musulunci saboda karanta Qur'ani ne kuma karanta hadisi ne maduduwa da suka zo na manzon Allah akan wannan wannan babu to za mu shiga labarin mutane za mu je wajen bisa da su kuma wato akwai almutan falsifa wanda suka suka falsafance a gidajen musulunci wasu akwai falasifa akwai almuta falsifa falasifa su ne kamar su aristotle su plato akwai kuma almuta falsifa wanda suka falsafance suka mai da kansu suka zama suka samu kansu wannan rawanin suka yi musu kwabo da kwabo ba ruwansu su duk abin da suka faɗa sun yadda amma ba su ji da abin da manzo Allah ya faɗa ba to akwai wanda akwai wanda suka falsafi a gidajen musulunci sun bace akan wannan babin kamar alfarabi da sai ibn sina alfarabi da su ibn sina da wanda duk ya buta barkin su daga cikin masu bin masu bin makahon bi irin su ibn rushd al-andalusi al-hafid ba al-jadd ba al-jadd daban al-hafid daban al-jadd ahli sunna wal jamaa ne an tsa wannan mutum al-hafid kuma to dan kwashe kwashe ne Allah ta'ala ya kyauta sai ibn tufai shi ma dan andalus ne da shi da makamantansu sai ibn ba'da da sauransu sai suka ce wai wato kawai abin da za a yi shi alhashirul jismani abuwan al-rauhani sai da kawai a dawo da ruhinka amma ba za a dawo da cikinka ba suka inkari suka ce kwata-kwata ba zai yi ba ubangiji ya dawo da ya dawo da mutum da da jikinsa suka ce wannan usulubi da qur'ani ya amfani da shi usulubi ne khitabi lijalbil lijalbil ko lijalbil jumhur wai usulubi ne na wanda ba su da hankali hankali sosai aka yi musu wannan maganan saboda su su gane in ba haka ba za su gane ba amma su hawas ko khasatul khas su wato manya-manyan wato irin waɗannan kenan to su ba ruwansu su abinda ya fi dacewa da su su ne su su dinga tsammanin cewa wannan ba zai yi ba kwata-kwata Allah ta'ala ya dawo da jiki da ruhi amma mu yanzu da muke mu duk jumhur ne mu khizabiyuna ne wato ana hira da mu ne saboda a fahimta kaga hakikanin abin da suke cewa kamar suna cewa ba Allah ya ƙarya kenan wanda ya faɗa mana akasin haƙiƙanin gaskiya kamar kuma suna cewa manzo Allah ya faɗa mana akasin haƙiƙanin gaskiya eh shi za shi za ka diban lokaci malami suna cewa suna halatta ma Allah da manzo shi ƙarya to wata wannan babu ne suna cewa Allah ta'ala yana gaya ma al'umma wasu magana da haƙiƙani ba haka magana yake ba amma yana gaya musu saboda ba za su gane ba sai an musu wannan wasan kwaikwaya eh shi sa ya kwa shekarun baya zaka ji muna cewa ai kaza kaza kaza hadisin waye na na ibn jubair ah abinda nace akwai al-farabi akwai ibn sina sai masu bin su yan baya irin su ibn rushd ibn tufayl eh ibn tufayl yana dan yana nan da wani tafi al-hayy ibn yaqabat wai shi ma wani tafi ne rubuta irin kaza suka fara yin science fiction novels kusan malam su waɗannan masu falsafewa su suka fara yin irin wannan rubutun sai su yi wani rubutu kan kirkirar su ko su yi wani rubutu kan wasu abubuwa na metaphysics to ya ya rubutu wani hayyu ibn yaqban saboda ya tabbatar cewa wai ba sai an ba sai mutum ya ya bi tafarki adaba ba zai iya gane cewa akwai Allah hayyu ibn yaqban haka ya faɗa Nobel ne na ita ai mu shine mu dama su wannan su suka jiyo mu ko da abin da muka ce ai mu da jiki da ruhin ubangiji zai tare da mu duka eh su suka kawo wannan bid'ar ita su ma kaga kaga da kadan ba ba wani hujja kenan su abin da suke cewa sai da a dawo da mu kawai da da da da da da wato ruhin mu sai zama aljanna da ake magana za a bayar ba aljanna ce physical aljanna ba sai dai ta zama wani abu mental haka sai da ake da kai dadi a hankalce amma dai kai ba za ka zama wannan ba kusan wannan za ka gani da yawa wanda suke gabashin duniya irin su indiyawa ai suna jin wannan aqidu kwarai da gaske za ka gani suna jin cewa wato in kai ake alkhairi za ka zama ka kana kai ta dan waken zagaye kuma duk da haka dai fatarwan ka tana nan ba bata mutu ba ba tana nan bata mutu ba to wannan matsalar wannan wanda wanda su ibnu sina sa al-farabi suka ce wai ubangiji ba zai kwata kwata ya dawo da jiki da ruhi ba ya daga cikin ɗayan ukun ɗayan ukun abubuwan da ya sanya malam abu hamid al-ghazali a cikin littafin sahabutul falasifa ya kafirta falasifan nan saboda wannan na kawo al-ghazali saboda kai zamanin in ana ji ana cewa fita musulunci ba wai mu muka fara cewa waɗannan mutane sun fita musulunci ba al-ghazali shine ya buruta a tahabutul falasifa ya kafirta su ibnu sina sa al-farabi yake cewa sun fita musulunci da abu uku abu na farko suka ce Allah ta'ala bai san ya san kawai yana da ilimin halittu ne a dunkule amma bai san filla filla ba wato yayin da ya halice mu duka to ya san abin da ya halitta amma me zan yi me za ka yi me za ta yi me zai yi ba san bai sani ba sai suke cewa Allah ta'ala ya'lamu al-kulliyat wa la ya'lamu al-juz'iyat ubangiji bai san particulars ba ya dai san abubuwa ne a in its absolute sense kawai haka ya san shi a dunkule ne haka wannan ɗaya daga cikin dalilin da sa al-ghazali a cikin tahafutul falasifa ce da suka furta kenan na biyu suka ce da kilamul alam suka ce wato duniya ba ta da farko sai ibn sina saboda wannan magana alfarabi ya faɗa wannan magana sai shi wato al-ghazali yake cewa sun fita musulunci da wannan shi ba saboda duk wanda ya ce duniya ba ta da farko kaman ya daidaita ta da Allah sai ya fita musulunci abu na uku suka yi inkarin cewa wato al-hashrul jismani kwata kwata ba zai yi ba wannan su ne abubuwa guda uku da tahaful falasifa shi wato al-ghazali ya gina littafinsa akai yake cewa dibi-dibi na na falasifa wato imuwansu to kai kuma ibn rushd al-jadd sai je zai masaradi yace shi dibi da abin da ya faɗan na bauka fita su da kai ni ban yadda ba shi inji shi ya dinga tahabbuzi ya dinga wani abin da ake kira irin kaman kace da skepticism haka wani abin da zai zama kaman conjecture kawai ya dinga hada wasu abubuwa da babu wani tabbas ya je ya dauko wancan bai dire ba bai kawo hujja ba ya aje ya dauko wani haka ya rika yin kan karbar littafansa ya rubuta littafi guda biyu da ya ma gazali rabbi tahahud tahahud aka kira shi wai shi abin da yazo ya kafurta waɗannan mutane da shi to wai shi bai iya bai ma iya gwara da komai ba shi kashi ya faɗi ya ce bibibi ne ba a ciki ya kuma karan ya kuma rubuta fasul maqal fasul maqal shi ma da a ciki yake cewa wato al-gazali yake cewa al-gazali ba kawai ya jahilci abubuwa ne yake da sabta shi jahilci alhali gazalin nan na wannan mun magana shi a baya muka ce dama magana su wannan magana ta su magana ce ta ta rashin kyautawa da kankara amma dai yanzu muna faɗan abin da abin da ya faru ne saboda a wannan babin musamman a yazo babin da ke magana akan masu cewa ba za a yi tashin kiyama in aka tashin kiyama sai da dawo da ruhi ka ba za a dawo da jikin ka ba to waɗannan abubuwa guda uku suka faɗa shi algazali sai ka futa su kuma da yawa malamai sun mara algazali baya kai kuma wato shi ibn rushd da kazo al-hafid kenan sai ka ne maka ce kwata kwata wannan shi ne shi ne dai kawai yake musu kazabi yace sun kafuta kawai jahilci sane da sauransu kuma duk abin da yake kawowa wato tsabagen kawai makaho makahon bi yake mutanen nan kamar da ibn taymiya yake faɗa ce tsabagen makahon bi yake yi ba zai kawo maka hujja ko na shi su kabu ba amma kuma zai ce kuma shi wato algazali kamar wato jahilci yayi sai ya kawo wani tawili manisanci tawili wanda yake a hankalce ba za a karba ba akwai tawili idan mutum ya zama ya zama ya bace saboda tawili to tawilin idan zai karba a hankalce za a karba za a karba amma idan tawili ne wanda kawata kwata zai zama kamar sokana yake yi to ba za a karba ba kamar mutum ne zo ya ce a zo a ce masa wato ka zo ka bauta ma Allah ta mahanga na manzan Allah ya ce ya yadda manzan Allah manzan Allah ne amma dai shi ba zai bauta mashi ba saboda shi ba ba balarabe ba ne kaga wannan huta ce sokana huta ce sokana saboda inin da zai bi qur'ani in ya yarda da annabcin manzon Allah to ai an gaya an faɗa cewa manzon an aiko shi ne wajen attaqalaini wajen aljaru da mutane kaga da zai imani sai kaga hujja wanda ba hujja ne na da yawa zaka ya tawo mutun yana tawili kawai da hujja bai da wani hujja ba za a bashi uzuri akan wannan ba saboda haka shi ibn rushd yake yake cewa a cikin littafin tafsirul maqal da tahawud tahawud yake cewa a ce Allah ta'ala ba zai dawo da ɗan adam ko halittu da jikinsu ba shi ya fi dacewa da wanda suke bin diddigi kaga a wannan magana ba shi ma ya shiga cikin masu bin diddigin shi ma ya daga cikin alwuta mu'aqiquna masu yin atahaqqu ko baya ciki yana ciki kaga kamar yana cewa wato shi ya fi dacewa da wannan wannan aqida ta fi dacewa da su amma mu kamar mu khitabiyuna amma mutane gaba gari wanda ba su da hankali wanda hankalinsu kaɗan ne wai shi ne yake cewa to kaga kaga su ne wato sai a gaya musu wannan maganan wato kamar dai wasan kwaikwayo kai sai a gaya maka wani akasin mak abu amma ba shi ne asalin magana ko ka samu yaro karami eh ko ka samu yaro karami a ce masa a ce masa ai babu mutuwa shi ya fahimci ana maganan babu mutuwa kamar da gaske amma sai ya ji masa ya gashi ba da gaske ba gaskiya aka masa ba to kaga wannan shine abin da shi ibn rushd ke faɗa sai shi saboda suke cewa ila iyaka kawai ibn rushd shi yafi dan daidai yafi wata falasifin kyautata harshe shi baya fitowa ka ji ka daina tsabagen wato tawaye ma Allah da manzon shi altabin sa zaka ji wato a cikin maganar sa akwai wato decency akwai mutunci a ciki wato irin ne yanda yan wannan zamani in za su kawo za su nade manyan manyan kafirci a cikin tabansu to su ba sa yin magana irin namu irin yanzu in kuran sabani da mutum ka zo ka ta shari'a a ba sa yi za su yi cikin wani lafazi mai daɗi mai kyau in ka karanta sai a ruda ka sai a ruda ka kai ma lokacin ma da za ka nitsaci wannan akidan baka sani ba abin da suke kira psychological warfare eh Allah ta'ala ya tsare bari mu ga magana shi abin da ya faɗa ya faɗa a cikin fasul maqal a cikin 244 yake cewa a tamfilin rauhani a ce sai dai wato a dawo da ruhi ba gangan jiki ba fayushbi wa an yakuna akalla tahrika li nufusi aljumhur ila ma hunalika eh ina ji akalla ne nan ba da da ko ba da bace ya fi daidai da wato jumhur jumhur sune wato mu kaman mu kaza biyu ne kenan wanda mu da ake magana da mu wato ya fi daidai da mu saboda wato ya fi daga hankalinka idan aka ce yanzu ka yi aikin alkhairi in ba a ce maka ran tashin kiyama akwai wuta ba wutan kuma da jikinka a jikin da jiki za a kona ka to ya ba za ka yi alherin ba inda dan ruhi ne sai ka yi sai ka yi sai ka yi sai ka ce na kiya to kaga kaman hakika ne irin wannan wannan magana tashi ai sai ya zama kaman makana cewa ba ita kanta azaban ma baka yi da ba saboda kana cewa ba za a dawo da jiki ba kuma kana cewa dama an yi ne saboda wai a tayar maka da hankali ba amma hakikanin gaskiyan ba gaskiyan ba ya ci gaba da cewa wal jumhuru amma su ama mutane gama gari aqallu raqabatan fihi wa tahrikan fihi wa khawfan lahum lahu minhum fi tamthil al-jislani yace wal jumhur aqallu raqabatan fihi amma su wato jumhurin mutane wato gabagarin mutane su ba su suka damuwa a ce musu za a yi tashin kiyama tashin kiyama na ruhi ba saboda ba suka wato jin wato kwadayi gami da wannan abin ba wa tahrikan fihi kuma wannan bai cika tayar musu da hankali ba wa khawfan lahu minhum kuma ba suka jin tsoron wannan abin ba fi tamthil al-jislani amma kawai in aka ce musu akwai tamthil al-jislani to shikenan sai su yarda shi abin da ke cewa kenan ولذلك يشبه أن يكون تمثيل الجسماني أشد تحريكا إلى ما هنالك saboda haka zama a ce za a tada kiyama da jiki to ya fi daidai da irin wanda ba su da hankali sosai jumhurin mutane yake cewa min ma hunalika min ar-ruhani war ruhani ashaddu qabula inda al-mutakallim min al-mujadilin wa hum al-aqall yace amma a ce wai sai da dawo da ruhinka shi ya fi daidai da wato wato mutakallimina masu yin maganganu da hankali suna kare addini haka yace almujadilina masu yi wato yin jidali masu yin tattaunawa game da ilimi suna takunki suna bin diddigi yace wa humul aqallu kuma su kafi karanci da yaje can gaba shafi 245 sai ki cewa yushbiyu an yakuna hadha ra'yu wa alyaqa bil khawas yace wannan ra'ayin shi yafi dacewa da mutane na musamman kaga shi ma yana cikin kenan eh wai haka wannan shi da aqidan aqidan mutane shi zaka ji lokaci zaka yi cewa shi ma dan batiniya ne wato aka ce yan batiniya shine wanda a cikin a cikin zuciyarsa abin da ya kimshe shine sabanin musulunci amma dai zai fito ya nuna maka a wato wato shi musulmi ne anan ba muna cewa ibnu rushd ya ya fita musulunci ba a gane maganar mu saboda shi ibnu rushd gaskiya da wasu abubuwa da in ka duba wata kila wata kila samu istilafi amma dai kowa me dai wato akwai ganganci da ya je shiga wannan ilimi tunda ai da can gidansu ba haka suke ba ibnu rushd aljad ba haka ya koya ma yan gidansu ba kuma shi da tashi yana da littafi bidayatul mujtahid wanda hayatul muqtasid amalikiyya har yanzu ana kanta wannan littafi na ibnu wannan wannan ibnu rushd din littafi ne mai amfanin gaske amma tare da haka shi sai ya bar wannan aqidan sai je ya fada cikin wadannan wadannan miyagu aqidu kuma ma inda zaka gane cewa shi kanshi yana dadar da aqidan ai sun riga boye masu mulki bal daga baya ma kwace takardun nasa aka yi aka kulle shi a daki ya hallaka haka saboda an gaji da bandansa da shi da irin su ibnu su ibnu tufail da sauransu duk ire-iren ire-iren su da yawan su irin wannan mutuwa suka yi da yawan su ayyukan su kashe su aka yi saboda wato bandansa ba gaskiya tana da yawa Allah ta'ala ya kyauta saboda haka anan abinda muke magana duk wanda yayi inkari yake cewa ba za a tashin kiyama ba afwan ba za a tada matattu ba da jiki da ruhin su to wannan fita ne daga musulunci fita ne daga musulunci mutukar sharadi ya tabbata a gare shi saboda ya kaita Allah ya da manzon shi sharadin shine zama ya san abin da ya faɗa alimun ya san abin da ya faɗa muballagul muballagul hujja an isa mushi da hujja sharadi na biyu wata muta'aqqilun ya hankalci abin da yake fada ghairu zahirin ba wai ya ba wai sun batu yake ba ba wai ya ya rafkana bane akwai yanda wani lokaci zaka faɗa magana na kishe musulunci amma ka rafkana ne kamar wannan makauyan wanda a tago ta ta ta bace da ta bace saboda tsabar muna da ya samu tago sai ce ya Allah kai ne ba wani ne ubangijinka kaga wannan wato azbuhul ne ya rafkana ne ya faɗa haka dan aka ci Allah ta'ala bai mushi bai bashi alhaki saboda wannan magana da ya faɗa ba da wannan magana ce ta kafirci amma bai mushi wannan abun ba saboda haka idan mutum ya faɗa magana na kafirci ko aka ce ya fada musulunci anan ana magana in ya cika sharadin ya san abin da ya faɗa da farko za a mushi bayani wato sai a mushi iqamatul hujja eh idan za ta yi aiki a nan kuwa sai a zo an kusan mushi da wajen shuboyinsa an tabbatar masa da asalin sunna din idan ya gane sannan kuma za a ƙara isan mashi da hujjan da Allah ta'ala ya faɗa li'undirakum bihi wa man balaga sanan sai an san masa da hujja sanan kuma sai an gane cewa ba mahaukaci bane ya hankalci maganan ba mahaukaci bane ba rafkananne bane ba sannan kuma ba yana ba mantawaye ba ba jahili bane ba yana cikin wa magagen bacci ne ba da hankalinsa to idan da irin wani abubuwa sun cika waɗannan shari'a sun cika ya je shiga kafirci da kaga shi ya faɗa kafirci da gangan eh shi ya faɗa kafirci da gangan kuma ya halatta inda wato doka a mushi a mushi wato doka wanda za a ya dace da irinsa wannan shine abinda abinda malamai ke faɗa to wannan kaga ana magana yan baya baya kenan yanzu zamu dan yi magana tsokaci yar kankanwa to za mu yi magana yar kankanwa akan kuma yan zamani kuma a yanzu ma yan zamani akwai masu irin wannan tara su akwai ga wanda na san su shehu nasiru sun san sun san wannan wannan kungiya akwai wato nation of islam a amurka ana kira su jama'atu ummatul islam nation of islam to su wadai daga cikin aqidar su wannan su ne wadama dama wadannan su ba musulmai bane gaskiya eh duk wanda wato duk koma waye yace har arna sai da su wadannan ba musulmai bane saboda ba wani abin da hada mu da su wadannan kawai suna kiran kansu musulmai ne su wato wato kungiya ce da ta fito akwai Muhammad Ali wannan boxer din akwai kuma Malcolm X na san samari za su san shi Malcolm X yana da banganu da yawa oreta ne kwarai da gaske ya iya banganu ba kuma ko da ba san Malcolm X ba kila ko baka bincike amma dai ka san Muhammad Ali Muhammad Ali a shine wannan wato wannan boxer din wannan mai boxing ko baka san boxing idan kaga yana yin boxing ya zaka sha'awa saboda shi ba tsayawa da dogon turanci da haka kawai yake yake sauke mutane to shi da can sun yi wannan kungiya nace da yanzu ba akan wannan akida suka su ba abin da ya faru ita wannan kungiya kungiya ce da take kama da ikhwanu safa kungiya ce ta batiniya da suka binne kafirci a cikin akida su amma suna da'awa cewa su musulmai ne amma da waɗannan masu sun fi sun fi ikhwanu safa wato wato wato zama courageous sun fi su wato sadaukantaka su karar suke faɗan kafirci iri iri wato abin da suke faɗa asalin wannan akida ta fito ne saboda wato kujiba kujiba da ake wajen su kwato ma bakin fata yancin sa Amurka kun san magajan fata sun sha wuya Amurka tun daga bauta da abubuwan da ake musu rashin kyautawa saboda haka to kowanne ko ta hanyar waƙe-waƙen su ko ta hanyar addini ko ta wani abu suna kokarin su establish wani abu da zai zama kaman wani nationalism platform zai zama wani abu da zai hada kansu duka to su waɗannan mutane suka ga babu abin da zai hada mutane in ba addini ba suka kuma duba suka gani babu wani addini babu wani wanda ya zo da addini ya kada kan mutane irin Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka su ma sai suka yi tafarki irin nashi ba wani sun imani da abin da yake faɗa ba sai za ka samu sun dauki wani bangare na yahudanci sun dauki wani bangare na musulunci musulunci ta dan fiyawa dai sai su dauki wani bangare na na kirsanci amma abin da suke cewa sun gina shi akan racism tsabagen wato wariyar launin fata na baki su suna ganin bakin fata shine shafafe da mai amma fararen fata ba shafu da mai ne ba suna cewa wa duk mala'ikun duniya duk mala'ikun da ka gani na sama da na ƙasa duka duk ba yan fata ne ba fari na na eh to ai su suna cewa wato abin da suke nema shine wato alfariya yanci da almusawa equality da kuma wato wato adala a musu a riga musu adalci har hawan obama ai har yanzu ba yan fata ba hawan obama ma shi ne dan iya kawo musu wasu abubuwa da a amurka dan canji amma in ba aka ba har yanzu da sauran wasu abubuwa da yawa wasu wasu da cin mawaka da aka sani ya ta hanyar hanyar wannan rajin kare hakkin dan hakkin bakin fata aka kashe su to su suna cewa wannan kungiya an gina ta ne a nacin tati wani wanda ya gina ta shine Wallace Fard Muhammad Wallace Fard Muhammad a nacin tati ya ya kafa ya kafa wannan kungiya ana kiransu al-farqaniyuna ko bilaliyuna bilaliyans wasu yan bilal ne su bilal bakin fata ba bakin bawa ba to su yan yan bilal ne so shi wannan wallet din kawai ana ana daka ya fara wannan da'awar kawai sai aka ya bace wata gida ya ta koya kanshi ne dan yin ya kawo ta bannan daga baya amma da ya bace sai wani wani mutumi da ake kiran shi Elijah Muhammad Elijah Muhammad sai ya zama ya ya kafa makafinsa sai daga baya zai ce to amma shi wannan walis din da ya riga ya face ba a ganin sa ya kafa ku shi shine Allah ne wato ya zo ya sako ya garwaye da cikin sa saboda ba zai yi abota ba wani Allah da bai garwaye da cikin dan adam ba shi aka ke cewa zan bada wata magai da aqida ne sai wanda sai in bani inda abin da sana kawo su anan yace sannan kuma shi din nan shi ma shi ma annabi ne maganan annabi Muhammad yake cewa shi shine karshen manzanni yake cewa kwata kwata wannan maganan ba haka take ba ta bakin kawai yana son ya ji mulki ne amma shi ba ai shi ba annabi ne kaga wannan shi abin da suka faɗa a farko a na biyu sannan kuma suka ce duk wani wato mala'iku kamar da na faɗa su makaye ne amma shaidanu su fara da fata ne kuma kaga da wannan rigima ce kawai da suke yi da waɗannan mutane sannan eh bature su ne ai su ne fararen ai sannan sannan suke cewa babu yadda za a yi kwata-kwata a zo a ta da kai da jikinka a matsayin tashin kiyama su wannan duk ba zai yi ba kaga wannan shi sa da kawo ta ana to a wannan a wannan hali ne aka samu shi Malcolm X shi orator ne kwarai da gaske ya iya magana sai ya zo shi wannan Muhammad Elijah ya ya mashi barbadan wannan aqida to kuma sai ya ga da ya dan yi wani karatu ya ga wato kamar akwai wani birzishi na musulunci ana suna karanta fatiha suna wasu abubuwa sai ya ga to shi in ya fi dacewa da addinin da waɗancan suke sadaka in ya je inda ya je a jami'a ko ina ne aka tara wani jama'a in dai zai magana to sai ya riba ta ikon su a nan da shi kuma je ya haɗu da muhammad ali shi kuma shi ma sai ya shigo wannan tafiyar ya shigo wannan tafiyar shi kuma wannan muhammad ya je dinka musu dokoki ya zo ya sa musu disamba in yayi to shine ramadan din su disamba wai shine ramadan din su za su yi azumi to kai malcolm x a cikin wannan hali sai ka tashi kace za ka tafi aikin haji da ka tafi aikin haji sai ka addan malamai aka fara gaya maka wato addinin musulunci yanda yake daga nan sai ta shi ba ma zai dawo ba sai ya rika yawo garuruwar larabawa ya tafi haddi mashi siriya da sauransu ya karatu ya je wurin mufti wato masar muftin masar a nan lokaci ya masa da'awa na musulunci da ya dawo sai ce to shi gaskiya ya gane musulunci ba shi ne abin da waɗannan mutane suke yi ba idan haka ya kamata kai muhammad elijah mu dawo mu yi turba sai ya kore shi daga wannan aƙidar daga wannan ƙungiyar ya kuma mushi barazana har waje jannatin 60 aka zo yasa aka kashe shi yasa aka aka su bakayen fata suka zo suka kashe shi to shi ma Muhammad Ali ana irin wannan hali sai ya sai ga shuwa da je aikin haji to da ya je aikin haji shi ma sai ya ƙara samun wannan aqida to da ya dawo shine sai ya faɗi cewa shi ya dawo shi yana kan aqida ta sunna haka baya faɗa shi ba sunni ne fa ba ma ba ma wani abu yace shi sunni ne haka yake faɗa karada sannan kuma a lokacin ne wato amurka ta dinga cewa tunda shi ya yi wato training ya iya mutum ne mai karfi aka ce sai ya zo ya shiga yakin vietnam yace shi ba zai shiga ba saboda qur'ani ya hana shi duk suka dinga mahalla shi suna ya dinga ganin gannazawa iri-iri har ma suka kwace wasu daga cikin alkaf da suka bashi wasu medals da suka bashi saboda yake zuwa wannan wannan rigima almuhim dai Malcolm X ya canza suna zama Malik sunansa Muhammad Ali kuma ya cigaba da rike wannan Muhammad Ali din amma dai ya bi tabarkin musulunci amma ko da ya rasu a shekarun baya in ka je ka duba yanayin wato jana'izar da aka yi to za ku ga wato yan kwashe-kwashe sun zo suna ta abu na wata mace da ta zo da daganta ta sha kamar limami ya ce ma nake tsammani ta sha mara wani abinta eh kuma kawai ta zo tana cewa kowa ma ya kirista ya bautansa wani wani ya bautansa wai kamar duk muna bautan Allah guda ɗaya ne da mai cewa Allah ɗaya da mai cewa uku ne da mai cewa kaza da mai cewa ma shi zai bauta ma har gaban mace a India duk muna bautan Allah ɗaya ne ta zo ta faɗa wannan abu da nan to wannan duk ba zai sa ya zama su waɗannan mutane kamar su Muhammad Ali da su wannan Malcolm X ba za mu ci Allah da kansu ba gaskiya sun yi kokari kuma sun yi iya abin da za su iya wajen su yi zabarin wanda suka bace a wannan harka amma dai ba ba su samu nasara baki ɗaya bace da sun samu yan nasara a ciki almuhim dai waɗannan mutane su ma suna cewa Allah ta'ala ba zai yi wato ba zai tada wato matacce da jikinsa ba wannan shi da muka kawo shi su ma wannan aqida su ce kuma har yanzu ana samu wasu daga cikin yan boko ana samun wasu daga cikin malaman jami'a musamman masu kanta filosofi irin wannan sai abinda kawai suke yi mana suna tauriya amma an kaje kaɗan matsaye su kana ɗan hira da su sai ka ji a shi suna tare da wannan tunani eh waɗannan dai ba za mu kawo sunaye ba kuma mu kawo wasu wasu wasu misalai amma dai mun san akwai su kuma wanda ya san akwai su shi ma san akwai su eh akwai su akwai ranar aqidu Allah ta'ala ya kiyashe mu to a saboda haka dai dole kowane musulmi ya yarda cewa Allah ta'ala idan ya tashi zai dawo da mu zai dawo da mu ne da ruhinmu da jikinmu baki daya ka ce ubangiji ba zai dawo da kai ba ko ba zai dawo da jikinka ba wannan fita ne daga musulunci fita ne daga musulunci mutukar wato duk sharadai sun sun tabbata ga za mu kara karanta ayoyi da hadisai da suke nuna wannan maganan nunawa na yanka shakku Allah ta'ala yace za'amal ladina kafaru an lan yub'athu wato kafirai suna riya cewa ba za a dawo da su ba za a tare da su ba sai aka ce kai muhammad ka ce musu kul bala wa rabbi ka ce ba haka abin yake ba wa rabbi na rantse da ubangiji na da tuba akin na wallahi sai an tashi ku kaga anan rantsuwa bana manzo Allah ya fa ba fa ɗaya bane ba bi ba kaga yace bala sai ce wa rabbi kaga rantsuwa ce karara wannan yace la tub'athun wannan lamun qasam ce kamar yace ne wallahi da ya ce wallahi sai ya ƙara kawo wannan lamun kasar ce la tuba sunna sai an tashe ku kaga wannan fa ba karamin abu ne ayoyi da yawa ana cewa manzo Allah ya gaya musu cewa wallahi sai an tashe su sannan Allah ta'ala ya ƙara cewa lokaci ya inda babu laifi ayoyi da sauran da sauran hadisai da zamu karanta a wannan babi kuma sha Allah Allah ta'ala ya ƙara cewa wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a kafirai suka ce wai kwata-kwata wato ran tashin kiyama ba mu ba za a tayar da mu dan tashin kiyama ba shine wato ran kiyama ba ta tashi akan mu ba sai aka ce qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum ka ce musu wallahi sai ta zo muku kaga anan wato a aya guda biyu kenan wato da Allah ta'ala yake ce maza Allah ya gaya musu wallahi sai an tashi su a aya ta gaba Allah ta'ala yake cewa qala alladhina kafaru hal nadullukum ala rajulin yunabbi'ukum idza muziqtum kullu mumazzaq ba na ba ku labarin lakafirai da ke faɗa suke cewa ba ma ba ku labarin wani mutumi ba yunabbi'ukum da yake ba ku labari idan muzibtum kullu mumazzaq idan kuka zama kun rijiddige a bayan ƙasa innakum lafi khalqin da za a taki tayar da ku sabon halitta so shine sai sai sai suke cewa aftara ala allahi kadiban to kaga anan wato mazana abin da yake gaya musu shine za a dawo da su da jikinsu shine khalqan jadidin haka kuma suka fahimta haka suka binta shi sa suke masa inkari sau da duk wanda yanzu zai zai ce shi ba za a tayar da shi da jikinsa da wato wato wato abinda wannan ba jikinsa da ruhinsa ba kamar yana karaita manzan Allah kuma yana cewa ba zai faru ba akwai hadisi to akwai hadisi yazo a ci as-sahihaini daga Aisha radiyallahu anha daga Ibn Abbas manzala yayi khutba Ibn Abbas yake cewa ya ji manzala yana cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane innakum mahshuruna ila Allah lallai wallahi za a tayar da ku zuwa ga Allah ta'ala hufatan ba ku da kaya wato duk ba wanda zai tashi da kayansa dan da kafanin da kake gani duk ana zaka bar shi uratan kuma za ku tashi wato hufatan ba ku da takalma uratan za ku tashi ba ku da kaya ghurlan za ku tashi da zoba ku za ta dawo wato za ku tashi babu kaciya duk abin da aka yi mutum sosai ta dawo tun makala sai manzo Allah ya ce kama badana awwala khalqin nu'idu kamar yadda muka kage halitta a farko haka zamu dawo da shi Aisha take cewa ya Rasulullahi ya manzon Allah yanzuru ba'dhum ila ba'd yace to ai kuma za a sha kallo kenan kuma ai wani zai kalla kowa sai yake cewa ya Aisha innal amra ashadd min an yakummakum dalika yace wannan abin da ke gani yafi karfin ki tsaya a tsaya ma kana kallon wani kana ta kanka ne a wannan rana kai ma tsiraran kake kowa ma tsiraran yake amma ina ma ba za ka sani ba ba za ka sani ba saboda wannan abin da ke cikin wannan rana abu ne mai raɗin gaske a wata rawaya take ta mishi fa kaifa bil aurati ya zami da al'aura mutane qala sai yake cewa li kulli imrin minhum sha'anin yughni yake cewa ai kowa da abin da ya mishi a wannan rana dan haka wato ba zai yi ya zama almuhim kaga da aka ce gurlan gurlan wato da zobash zoba kuma fata ce fata kuma jiki ne jiki wato za a dawo da cikin kake zar ina ganin to to akwai hadisi kuma da yazo a cikin musa na imamu ahmad shi ma da irin wannan ne daga jabir dan abdullahi na zan kawo mana hadisin da da tsawonsa saboda a ƙara fahimtar inda abin yake jabir dan abdullahi yake cewa balagani hadithu rajulin sami'ahu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato ya isa mun hadisin wani mutumi daga cikin sahabbai yace ya ji manzon Allah ya bashi ya bashi hadisin ni kuma ban ji hadisin ba fashtaraitu ba'iran sai na wato saye taguwa ya sayi raƙumi thumma sharatu alai alaihi rahli ne mashi siddi siddi mai karfi inji Jabi dan Abdullahi to kaga inda sahabbai ke bin neman ilimi yake cewa fasirtu ilaihi shaharan sai na tafi zuwa ga wannan mutumi kwatankwacin wato wata ɗaya ina tafiya hatta qadimtu alaihi sham har sai da na isa garin sham tunda shi Jabir bin Abdullahi daga baya zo yana Hijaz fa idza Abdullahi bin Unais sai gashi ashe wannan mutumi da ake bada labari sunansa Abdullahi bin Unais sahabban manzon Allah ne ah fa qultu lil bawwab sai na samu nace ma shi wanda ke tsare mishi kofa kullahu Jabir ala al-bab kace Jabir na na waje yana kofar gida fa qala sai shi ko shi wato Abdullahi bin Unais ko kuma shi wannan wanda ke al-bawwab din sai ce ibnu abdullah jabir dan abdullahi sai ce tab yace ka qultu na'am sai nace na'am fa kharaja yatawu thawbahu sai ya fito a gurguje shi kashi mayafin nashi bai iya sawa baki daya ba sahabbai suna san junansu wallahi sahabbai yanda suke zumunci da junansu ba za ka taba kamantawa wato sai yana fa ciki aka gaya mashi ga dan wasu sahabi ya zo ya sa kayan bai sa ba ma ya zo yana jan wato abin wato tufansa a kasa yana jan sifan kuma yana taka tufa din fata fata na kali sai ya rungume ni wa ta naqsu ni masu na rungume shi fa qultu lahu sai ce masa hadithan balagani anka hadisi ne ya isan min gare naka annaka samaita hum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil qisasi cewa manzon Allah ya kaji manzon Allah hadisi daga manzon Allah game da qisasi manzon Allah ya ga maka wani ilimi daban da shi fakashitu an ta mutu sai na gode karka mutu au a mutu ko kuma ni in mutu qabla an asma'ahu kar zama ni ban ji ba qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul sai yace naji manzon Allah yana cewa yuhsharu an-nasu yawm al-qiyamah za a tada mutane ran tashin kiyama au qala al-ibad za a tada bayi uratan suna ba su da kaya shine urat ghurlan za su tashi wato ba su da kaciya da zobansu buhuman ba su da komai ba su da kotaro haka za su tashi kulla wa ma buhuman sai muka ce mazala mene ne buhuman kaga mazala wato larabcin nashi ba ita ma sama sama take ba kamar su qala laysa ma'ahu shay qala laysa ma'ahu shay shi wanda ba su da komai ba su da komai na na wani arziki thumma yunadihim bi sautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba sai Allah ta'ala ya yi musu wani kira kira irin tashi wanda yake nesa ba zai fi wanda ke kusa ji ba wato irin yadda nesa zai ji tan tagaryen shi haka wanda kusa zai ji ba kamar kai ne yanzu ba wanda ke kusa da ni abinda zai ji ba daidai nake wanda ke nesa ba amma shi ubangiji in yayi magana kowa da kowa sai ya ji eh a sai Allah ta'ala ya ce annal malik ni ne sarki mai mallakan komi ana dayyan ni ne mai bada sakamako kuma sai ya ce wala yanbaghi li ahadin min ahli an-nar an yadkhula an-nar wa lahu inda inda ahadin min ahli al-janna haqqun ba zai yi ba fafau a samu daga cikin yan wuta sun shiga wuta yana da wani hakki a wajen yan aljanna sai an bi mishi hakkinsa shi ba ka duba wato adalci da Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce hatta aqussahu minhu har sai na biya masa na bi masa kadinsa ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار حق حتى أقصه حتى اللقمة yace babu wani a cikin yan aljanna zai shiga aljanna ya da wani hakki a cikin yan wuta sai na bi mishi hakkin sa mari yayi zungurin sa yayi nufin sa yayi to sai ya rama eh sai ya rama sai an rama kowa da kowa a wannan rana qala sai kullu kaifa sai sai sabai suka ce yaya haka zai faru bayan kowa zai je zai je bai da komi sai manzo Allah ya ce inna ma na'ati laha ghuratan ghurlan buhman qala bil jannati was sayyi'at yace da wato kyawawan aiki da kuma zinubai haka za a rika bi ana kara wuta wasu gammu wasu ma ana cire musu alhajin su wasu ana kara musu lada to kaga wannan shine imamu nawawi yake cewa za a tada matattu ne kamar yadda aka halice su ghurlan buhman uratan babu wani abin da suka same shi a duniya bayan an haife su face zai zo ya zama babu shi kwata kwata inji imamu nawawi ya da ke fada a cikin shaddin minhaj abinda makanta dai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana insha Allah idan muka zo akwai wasu yan fa'idoji zamu ƙara fada game da wannan hadisi wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Thank you.